أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رسلا وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا صدق الله العظيم الرجيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan wani musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga shugaba ya dawo da mura kamar yadda aka sani muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan yammaci mai albarka don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kuma ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya rufe mu da yin wannan tafiya don halartar taro na rabidatul alamin islami kamar yadda aka sani kuma da yawa suka bibiya muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya sa muka je lafiya kuma muka dawo lafiya ba zan gushe ba ina ƙara godiya ga shi malaminmu da ya zauna a kan wannan kujera don ci gaba da tafsiri da wayannan 'yan kwanaki kafin Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da dawa yau azumi goma ga watan ramadan kamar jiya aka fara ƙarshe har an samu guda goma ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kuma ya sanya mu ƙare lafiya ko ba komai wannan taron da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara muka je ya ba da dama saduwa da sauran ‘yan uwa jagorori duniyar musulmi baki ɗaya’ ta haɗu a wannan wurin ko a ce mu ma a matsayinmu na al'umma ta wannan ƙasa an gayyace ta kuma jagororinmu na wannan ƙungiya mai albarka sun samu daman halatta to wani abu ne da ya kamata mu ƙara godewa Allah Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa kuma irin wannan hali za a sadu da mutane daban-daban a yi kuma tattaunawa da ƙara wa juna sani da ƙara alaƙa wanda alhamdulillahi duk wanda ya je taron zai ga fuskoki daga ko'ina a duniya. Daga nan Najeriya kamar yadda na ambata, an samu ƙungiyoyi daban-daban su ma sun halarci wannan taro. Muna addu'a dukkaninmu da aka samu daman zuwa, Allah maɗaukakin sarki ya ba da ladan abin da aka yi. Kuma wannan ya bani dama, in ƙara isa da ta'aziyyarmu na rashin Sheikh Sa'idu Hassan Jingir Allah ya gafarta mishi. Wanda a wannan taron Allah ya sada mu da shi Sheikh Sani Haya Jingir, kuma muka mishi ta'aziyya wanda ya fi kowa cancantan a mishi wannan ta'aziyya. Bayan mun yi ta'aziyyar a hanyar Facebook, ko mun sadu da shi da fuska mun yi wannan ta'aziyya muna fatan Allah ya gafarta wa Malam Sa'idu Hassan. Allah ya sa ya huta. Allah ya kyautata ƙarshenmu. To da ciki akwai larura bai kamata a ce ban fito ba, ya kamata mun fito tunda mun ce idan har Allah ya sa an dawo, za mu zo don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma, to kuma ga larurar da muka taho tare da shi na mura, wanda duk ya irin wannan tafiya akan samu haka canjin yanayi. musamman kuma tafiya ne takaitacce ina fata Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ko da aya ɗaya ko biyu wanda inda muka kwana alaramma za mu karanta kuma gurgudun hali a yi bayani abin da ya sauƙaƙa insha Allah daga nan kuma insha Allah za a ci gaba da tafsirin haka a taya mu da addu'a Allah ya ba mu ikon ci gaba da insha Allah Allah subhanahu wata'ala ya sanya tafsiri na alkur'ani a wannan wata al'umma suna ƙara zuwa kusa ana ƙara jin ayoyi na alkur'ani ana ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan yana ƙara sanyawa bawan Allah ya san shi bawa ne na Allah kuma yana da mahalici kuma akwai dokoki da Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya bi to sotu jinni mun san wannan sura abin da take karanta zuwa ta karanta da mu ƙara kusanci ga Allah subhanahu wata'ala kuma aljanu mun ga irin yadda suka kasance wato cikinsu akwai masu imani akwai kuma waɗanda ba su da imani to amma ba a riƙin aljani a matsayin neman taimakonsa ko yin wani abu tare da shi wanda ake neman taimako shine Allah subhanahu wataala alqur'ani ya ba mu labari aljanu sun yi imani sun saurari karatun manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sannan bayan sun yi imani har sun koma wa al'ummar su suna musu bayani irin abin da suka gani na abin mamaki na alqur'ani mai girma to alaran ma ina muka kwana
wa inna zalanna allan taqula linsu wal jin wa ala allahi kadhiba wa innahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa
ma hudu ilaihi lokacin da su aljanun nan suka ambata da irin abin da aka shirye da su na alkur'ani suka gane gaskiyarsa suka ɗauki alkur'ani za su yi aiki da shi to ba su tsaya a kansu ba sai suka koma har ga al'ummarsu don su yi musu wa'azi don su ja hankalinsu kenan alkur'ani idan ka saurare shi to kai ma ka ɗauka ka yi aiki da shi ka koma zuwa ga waɗanda ba su ji ba ka isar da irin wannan sako domin isarwan zai sanya wani ma ya amfana da irin abin da kai ka amfana da shi na sauraron littafin Allah. Don haka su aljanu suna cewa wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadhiba su sun yi zato ko wani dan adam ko aljani ba zai kirkiri ƙarya ya gaya wa Allah ya ce Allah ne ya ce alhalin Allah bai ce ba wannan yana karantar da mu cewa ka tsaya ka faɗi magana tsakaninka da Allah ka tabbatar da magana da kake faɗi magana ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi zato mai kyau Allah maɗaukakin sarki yana so al'umma su rika kyakkyawan zato wa junansu shi ya sama hadisin jabir ɗan abdullahi ya ce samitu rasulallah sassalama ƙabla mautihi bi salasati ayyam na ji manzon Allah kafin ya bar duniya da kwana uku ya kudu yana cewa la ya mutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato tsakaninsa da Allah subhanahu wata'ala ya yi ƙoƙari tsakaninsa da Allah ya zama akwai kyakkyawan zato da Allah maɗaukakin sarki Qur'ani ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun bis sabri was sala وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله ينسو أن أدن يسابق كيكاوان زتو حسن الظن بالله كيكاوان زتو ga Allah maɗaukakin sarki, ka yadda Allah zai maka duk abin da baka tsammani, ka bauta mishi ka nemi taimakonsa ka dogara gare shi idan ka samu kyakkyawan zato ga Allah madaukakin sarki to al'amuranka zai yi kyau kuma za ka ƙara samun kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala annabi ibrahim alaihissalam lokacin da ya ɗauki ɗansa wato annabi isma'il da mahaifinsa hajara ya kawo su ina garin makka ya ajiye su kusa da ɗakin kaba lokacin makka ba kowa kuma babu abinci ba abin sha ba ɗan adam da yake rayuwa a wurin amma annabi ibrahim alaihissalam sai ya juya zai tafi lokacin da ya juya zai tafi walaisa bi makka yawma izin ahadun ba kowa garin makka walaisa bi hama'un babu ruwa summa walla ibrahim sai annabi ibrahim ya juya muntalikan yana tafiya fatabi'atu hajara sai hajara ta biyo shi wa qalat tace ya ibrahim aina tazhabu wa tatrukuna bi hadzal wadi ya kai ibrahim ina zaka tafi ka bar mu a wannan wadi a wannan wuri da ba kowa allazi laysa fihi insun wala shay'un ba dan adam ba kowa a garin qalat lahu zalika miraran ta fada mishi ta fada ta saki fada wa ja'ala la yaltafitu ilaiha sai annabi ibrahim ya zama baya juyowa zuwa gare ta wa qalat lahu sai ta ce shi Allahu amaraka bi hadha yanzu Allah ne ya umurce ka da wannan qala na'am yace na'am qalat sai ta ce idan la yudayyi'una in dai Allah ne ya ce ka zo ka ajiye mu a wannan wuri to Allah ba zai tozarta mu ba wannan kyakkyawan zatonta ga Allah madaukakin sarki yasa ta dogara ga Allah ta san Allah zai taimake ta zai taimaki ɗanta da take rayuwa dalilin wannan Allah ya ɗaukaka darajarta sa'i da muke tsakanin safa da marwa dalilinsa menene da Qur'ani ya ce inna safa والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم أنت تاشي قاعد أنت باع بن باع بن kai ta hau kan safa ta leka ko za ta ga ɗan adam ba ta gani ba ta sauko ta je marwa ta leka ko za ta ga ɗan adam ba ta gani ba ta juyo ta dawo ga ɗana jin yunwa ga ta nan cikin wani hali saboda haka ta rasa me za ta yi amma tun da ta ce Allah ba zai tozarta mu ba annabi Ibrahim ya tafi ya bar mu a wannan wuri ba ɗan adam ba abinci ba komai mun dogara ga Allah tana faɗin wannan sai Allah ya ƙara nuna mata cewa waman ya tawakkal ala Allah ومن يتوكل على الله فهو حسبه
Allah ya ishe shi sai ga Allah ya fidda ruwan zanzam a inda wannan yaro yake zaune sai ga ido ruwa ya fito ruwa na bulbula yana bulbula ruwan da duk duniya babu wanda ya kai wannan ruwan daraja duk wani ruwa bai kai ruwan zanzan daraja ba ma'u zanzan lima shuribala duk abin da ka sha shi saboda shi sai kaga Allah ya baka lafiya sai ga shi fatake ‘yan kasuwa wa'inda suke wucewa sai su ga alamar tsuntsu da ke nuna akwai alamar ɗan adam a wannan wuri in sun zo sai su ga ruwa sai su ce suna bukatar ruwan ce ba mai shan ruwan sai ya biya sai a ɗan ba da wani abu sai su huta sai ya zama kamar zangon fatake duk wanda ya fito zai tafiya ya san akwai wannan wuri da zai zo ya zauna daga nan makka so mai girma karka manta annabi ibrahim bayan da ya barta kuma ya ce mata allah ne ya umarce shi ya girgiza kai to ai da ya juya ya yi addu'a wani addu'a addu'a annabi ibrahim ya yi alarama وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
ba sa ganinsa ya ce ya Allah in ka koma sautu Ibrahim inni askantu min zurriyati biwadi ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون sai daga hannu ya addu'a ya ce ya Allah ni na sanya waɗansu sashi na iyalina biwadin ghairi zai zar'in a wani kwari wanda ko in an yi shuka baya fitowa amma na ajiye su dab da ɗakin ka mai alfarwa lokacin ba a gina ɗakin ka ba rabbana li yuqimus sala ya Allah na ajiye su don su tsira sallah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ya Allah ka sanya zukatan mutane ya rika kaiwa da kawowa yana komawa zuwa gare su duk wanda ya zo wurin ya yi sha'awar sake dawowa yanzu ba gashi mun je maka ba kwana biyu ko uku muka yi a wurin to yanzu in aka ce gobe mu koma za mu koma ba za mu koma ba za a koma kai ma da baka taɓa zuwa ba kana sha'awar ka je saboda haka addu'ar annabi ibrahim sai ce waje al'afidatan minan nasi tahwi ilayhi warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ka azurta su da 'ya'yan itace ko za su gode maka ya Allah kenan in ka je makka 'ya'yan itacen da babu a garin ku zaka samu a makka kuma ba a makkan ake nomawa ba daga ko ina a duniya ana kawa Allah ya raya garin Allah ya sanya wa garin albarka komai zaka samu da sauki abinci da sauki da wuya mutumin makka ya tashi ya wayi gari a ce bai ci abinci ba kai mutanen makka idan an zo aikin hajji ma Allah madaukakin sarki mu baki daga duniya ya umarce mu in mun yi dauki aikin hajji tamattu'i ko kirani to mu yanka hadaya in mun yanka hadaya mu bayar da shi zuwa ga mutanen makka su mutanen makka in sun yi aikin hajji ba a yarda su yanka komai ba saboda zamansu da alfarman zaman ɗakin kaba kenan gari ne mai ni'ima da kwanciyar hankali ba wanda zai waye gari a maka a ce yanzu yau ya ce ban ci abinci ba ba zai ba abu ne mai sauki ka zo wurin mutum ka ce ina bukatar abinci ba ma ka ce ba duk wanda ya je madina ko ya zo makka yanzu haka ana kokarin sallah ko ma an yi sallar magariba yayin da ake bude baki kowa na kokarin kiran dan uwansa don ya ci wani abu cikin abin da ya tanada akwai wanda ke wakilta yara je ka kamo mini mutum goma kowane mutum daya in ka kawo ya ci daga abin da ni ne na saya ya buɗe baki da shi zan ba kariyar goma in ka kawo mutum goma riyal goma goma so goma nawa riyal ɗari riyal ɗari kowane riyal ɗaya naira ɗari hudu da wani abu ne naira ɗari hudu ko da hamsin so ɗari nawa ne a wane dubu arba'in alarama eh naira ɗari hudu da arba'in so ɗari eh arba'in da biyu ko to a sayar da ramaye lissafi da hudu to wannan kawai ka kawo mutane ne don su sha ruwa za a baka kai ga kamishon ɗinka shi da ya zama sanadiyan a sha ruwan shi kuma ladan da Allah zai bashi kwatankwacin ladan mai azumi ba tare da an rage wa mai azumin komai cikin azuminsa ba. Daga lada kan lada. Ke sa wajibi ne waɗanda Allah ya ba su hali su yi ƙoƙari su tabbatar da suna ciyar da mutane a wannan wata na Ramadan wata mai albarka. Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi addu'a cewa ya Allah ka sanya wa wannan gari albarka ka azurta su da ‘ya'yan itace. To addu'a da ya yi sai Allah ya karba. sai Allah ya sanya wa garin albarka shi yasa bayan Hajara ta zauna a wannan wuri Allah ya mata albarka yasa tarihinta abin kiyayewa ne duk wanda zai hauye Safa da Marwa in dai ka taka ka ce inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja baita aw itamara fala junaha alaihi an yadawafa bihima kana taka wannan wuri sai ka tuna da Hajara mahaifiyar annabi Ismail wanda a zuriyarsu kuma Allah ya fidda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya daga garin Allah ya daga darajar zuriyar Allah madaukakin sarki ya sanya arziki cikin wannan gari me yasa saboda cikakken dogaronta ga Allah yanzu mijinta ya tafi ya barta daga ita sai ɗanta ba kowa a garin ba ɗan adam ba dabba ba abinci daga ita sai guzurin da ke hannunta yanzu matarka ka ɗauke ta ba ma wato ka kai ta jeji ba a ka kai ta wani garin da bata sani ba ka ajiye ta za ka iya ba sai ba in ma ka yi ita ma ba ta yadda ba saboda haka hajara ta haƙura saboda samun dogaronta ga Allah ta yadda tun da ta tambaye shi Allahu amaraka bi hada yanzu Allah ne ya umarce ka ka ajiye mu a wannan wuri qala na'am yace mata na'am tace idan lan yudayyuna Allah ba zai tozarta mu ba sai ta dogara ga Allah kenan da ta dogara ga Allah Allah yayi ko bai ba sai ka mata taimako ta inda ba ta tsammani saboda haka duk wanda ya dogara ga Allah ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah sai Allah ya taimake shi sai Allah ya sanya mishi albarka cikin lamarinsa saboda haka fakana wato sai ya kasance akibatu amriha karshen al'amarin wannan mata na kyakkyawan zato ga Allah madaukakin sarki ma kana irin abin da ya faru fa na ba ma'un sai ga ruwa ya fito mubarakun ruwa mai albarka wa umar albayt kuma aka rayar da wannan daki ya zamanto shi ne daki na farko إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا saboda haka inda Allah ya fara sanya ɗaki da za a yi dawafi a zaga a bauta wa Allah shi ne ɗakin Kaaba. Wannan gari na Kaaba na Makka Allah ya sanya wannan ɗaki ciki. Kuma dalilin zuwan annabi Ismail tare da mahaifiyarsa, daga baya Allah ya umarci annabi Ibrahim ya samu ɗansa annabi Ismail su gina wannan ɗaki. Kenan kaga su ma aljanu suna da kyakkyawan zato ga Allah maɗaukakin sarki shine Allahn taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadhiba suna ganin wato da mutum da aljani wato da mutum da aljani ba za su yi kirkiri ƙarya su ce Allah ne ya ce ba shi yasa suka yadda da yawa daga cikin al'umma suna kyakkyawan zato ga malumansu suna kyakkyawan zato ga shugabanninsu shi yasa in shugaba ko malami ya faɗa ake sauraronsa domin an samu kyakkyawan zato to ya kamata shi ma ya ƙara yadda da Allah subhanahu wata'ala shi yasa manzon Allah tsira da mincin Allah subhanahu wata'ala gare shi kafin ya bar duniya da kwana uku sai da yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata zato tsakaninsa da saduwa da ubangiji man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا duk wanda yake fatan saduwa da Allah lami lafiya to kare ya shika kada ya yi riya cikin lamuransa ya yi komai tsakaninsa da Allah kyakkyawan zato ga Allah yana sa Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata annabi yaqub alaihi salam bayan annabi ibrahim annabi yaqub shi ma ya fito daga zuriyar annabi ibrahim domin shi dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim annabi yaqub dan annabi ishaq annabi yusuf dan annabi yaqub annabi yaqub dan annabi ishaq annabi ishaq dan annabi ibrahim shi yasa ake cewa annabi yusuf wato annabi dan annabi dan annabi kuma jikan annabi to annabi yaqub ya rasa ɗansa annabi yusuf da kuma ɗan uwan annabi yusuf din amma saboda kyakkyawan zatonsa ga Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya rasa shi shi annabi Yusuf annabi Yaqub ya rasa shi kuma ga dan uwansa shi ma ya rasa shi da ya shiga bakin ciki da damuwa qala sai ce innama ashku bathi wa huzni قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون yace na kai bakin ciki na da kuka na da damuwa na zuwa ga Allah in damuwa ya same ka ka mayar da shi zuwa ga Allah in ka mayar zuwa ga Allah sai Allah ya taimake ka ya shigo cikin lamarinka ya biya maka bukata yace ya Allah na kai bakin ciki na na kai damuwa na zuwa gare ka wa baqiya qalbuhu mumtali'an bi husni zanni billah zuciyarsa ya zamanto ya saura da kyakkyawan zato ga Allah maɗaukakin sarki wa annahu khairul hafizi kuma shi Allah shine fiyayyen mai ba da tsaro shi ya sa ma bai ɗebe tsammani ba sai ƙarshe ce asallahu an yatiyani bihim jami'a عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم lokacin da ‘yan uwan suka ɗebe tsammani suna ganin annabi Yusuf ya halaka dan uwansa nan ma an kama shi da sata yanzu a lissafin su ba za su dawo ba kenan sun ɗebe tsammani shi ko ubansu annabi yaqub bai ɗebe tsammani ba sai ce asallahu an yace ni bihim jami'a ina fata Allah zai dawo min da su baki daya saboda me innahu huwal alimul hakim shine al alim masani al hakim kuma gwani cikin aikin sa don haka tunda yana da kyakkyawan zato ga Allah to bai bar 'ya'yan nashi ba wa qala ya baniya izhabu يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ya ya إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون saboda haka gaba daya adabi wato yaqub sai ce ya ku yana ku tafi ku je ku samo labarin yusuf da dan uwansa kar ku ɗebe tsammani ga barin zato dangane da Allah madaukakin sarki ba mai ɗebe tsammani a wurin Allah sai mutane butulu wanda suka kafa cewa Allah in dai ka samu yakini da yarda da Allah to Allah zai maka abin da baka tsammani Allah mun dogara gare ka Allah ka taimake mu shi yasa sai kenan kaga dogaro ga Allah samun zato na kirki ga Allah yana sa bawan Allah ya ƙara fita daga halin da ke ciki shi yasa aljanu suka ce wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba su yi kyakkyawan zato ga dan adam da aljani ba zai faɗi mummunan abu ko ya bada labarin ƙarya ga Allah madaukakin sarki ba ba ku gani ba har yanzu ƙur'ani ya ba mu labari mutanen annabi musa alaihi salam fir'auna ya koro su mun karanta wannan kisa a baya da fir'auna ya koro su sun zo sai ga teku ya gifta a gabansu bayan su gawa ga fir'auna gaba kura baya su yaƙin ji malam bahaushe suna zuwa bakin kogi bakin teku hankalin sai tashi sai suka cewa annabi Musa ne kala asabu Musa فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين kala asabu Musa su sahabban annabi Musa suka ce inna lamudrakun yau shikenan ta mu ta kare fir'auna ya same mu fir'auna ya riske mu fir'auna ya kama mu annabi Musa yana da kyakkyawan zato ga Allah kala kalla yace a'a lamarin ba haka ke ba inna ma rabbi sai hadi ubangiji na tare da ni zai shiryar da ni zai nuna mana mafita sai Allah ya nuna wa annabi Musa mafita cewa ya daki kogin nan da sandarsa ya dauki sanda sai mai فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم annabi Musa Allah ya ce ɗauki sandanka ka bugi kogin da shi yana ɗaga sandar yana bugawa sai ga teku ta ce har goma sha biyu kowane gidan bani Isra'ila ya shiga ya wuce ya haye Fir'auna ya zo ya yi tsammanin hanya ce zai shiga ya haye sai Allah ya haɗa ruwan ƙarshe Allah ya halaka Fir'auna mun karanta kisa cikin wannan ‘yan kwanaki in ba ku manta ba. kenan zaton annabi Musa ga Allah yadda da ya da Allah sai Allah ya bashi mafita sahabbansa sun ji tsoro sun karaya amma annabi Musa sai ya karfafa su bayan wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tafi wato Ta'ifa Ta'if gari ne kusa da Makka bai wuce kilomita 150 ba manzo Allah ya je yayi wazi amma ba su saurari wazin ba aka turo samari zaune gari banza suka rika jifa manzon Allah sarsara har sai da suka fasa wa manzon Allah goshinsa manzon Allah ya juyo yana dawowa yana sallan asubahi a batsanun nakal shine wannan sura suratul jin ya ba mu labari yanzu ga mutanen ɗa'ifa sun ki wa'azi yanzu kuma Allah ya hore wa manzon Allah aljanu sun saurari wa'azi har ma sun musulunta har ma sun koma wurin mutanensu suna wa'azi to sai Allah ya turo mala'ika na duwatsu zuwa ga manzon Allah sallallahu cewa tun daga abin da suka yi wa manzon Allah sun jefe shi sun zubar wa annabi da jini shi ne mafi girman halitta saboda haka sun cutar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi amma fa baqiya wafiqan bi wa'dillah sai ya zamanto yana daure yana dogare ga Allah madaukakin sarki kuma ya san Allah zai taimake shi qala lahu malakul jibal mala'ikan duwatsu sai ce da shi in shi ita an afaka alaihim al-akfain idan ka so zan dauki wannan manya-manyan duwatsu in jefa a kansu in haraka su baki daya mala'ika ke tambayan manzon Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce bal arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a abinda nake fata shine a samu a cikin zuriyarsu wanda zai fito yana bautan Allah ba tare da ya shirka da Allah ba kenan kaga saboda kyakkyawan zaton da manzon Allah yake da shi ga Allah ya sa ya haƙura da cutar wanda suka mishi da nufin Allah ya sa a cikin zuriyarsu a samu mai cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai gashi Allah ya ansa wa manzon Allah wannan addu'a ya sanya ba ma zuriyar ba kasar gaba daya ta zamanto kasa ne na musulunci don haka wannan yana karantar da mu samun kyakkyawan zato ga Allah har yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka sun yi miti yaya za su kashe manzon Allah sun yi miti ya za a kulla wa manzon Allah sharri wa iz yamkuru bika allazina kafaru wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin yanzu an hado ana miti a mitin din ya za a kama manzon Allah a kashe shi in za su iya ba in ba su kashe shi su kama shi su ɗaure shi ko kuma su kore shi bar gari suna shirya wannan makirci Allah kuma ya mai da makircin kansu ana wannan mitin sai wani tsoho in an ce a ɗaure shi sai ce a abin da ɗaure a kore shi a gari ce a babu sai wani ce a kashe shi ce yawwa yawwa abinda za a yi sai wani ce a to dattijo kai daga ina kake ce ni ne ce daga najadu nake shi ne ake ce tsohon najadu ko in ka ji bahaushe ya ce tsohon najadu waye kenan shedan to kaga shirin da yawa shirin sa akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai bar shi ba manzon Allah Allah ya ce ya hijira an shiryo masu zuwa su kashe manzon Allah a gida saboda kyakkyawan zatonsa ga Ubangiji annabi Muhammad sallallahu ya tashi ya yi shiri ya bar gidan nashi ya ce sayyidina Ali zo ka kwanta a kan gadona zan yi hijira ka same ni a Madina lokacin da manzon Allah ya tashi fitowa wayanda aka shirya don su zo gidan shi su kama shi su kashe shi suna zaune a kofan gidan manzo Allah ya zo ya wuce duk suna bacci ba su ne ba wasu malamai suka ce ya karanta waɗansu ayoyi na farkon suratul yasin waja'alna min bayni aydihim وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فعغشيناهم فهم لا يبصرون الله ya sanya toshiya gaba ga su da baya manzon Allah gabansa Allah ya tsare bayansa Allah ya tsare saboda haka ya tsare wa'annan da suka zo don neman halaka shi ba su iya ganin shi ba balantana su fita da shi sai manzo Allah ya fita bayan manzo Allah ya fita sai ya je gidan sayyidina Abubakar Aisha ta ce ba mu saba ganin sa a irin wannan lokaci da ya zo ba da rana tsaka yana zuwa gidan bayan ya sallama sayyidina Abubakar ta so ce ya Rasulullah lafiya sai manzo Allah ya ce Allah ya umurce ni da in hijira manzo Allah na faɗin wannan sai sai na baka ce ya rasulullah tare da ni za a yi manzo Allah ya ce i da kai za a yi Allah ya bani umarni wai hijiran tare da kai saboda haka Aisha ta ce ban taba zaton cewa farin ciki na sa mutum yayi kuka ba sai a rana farin cikin da Allah ya ce manzon Allah ya ansa wa sayyidina Abubakar cewa tare da shi za a yi hijiran ya sa sayyidina abubakar na kuka yana zub da hawaye saboda farin ciki da murna Allah ya yarda a yi hijiran tare da shi manzo Allah ya fito tare da sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya yi hayan wanda zai zo ya nuna musu hanya madina ba su hanya ba aka ɗauko hayar raƙuma da za su hau da dawaki doki da zai nuna musu hanya wanda zai nuna hanya aka biya shi sannan manzon Allah da sayyidina Abubakar suka zo suka shiga kogo a wajen gari don su fake kar ku manta yanzu an turo ana neman su duk wanda ya sami manzon Allah da sayyidina Abubakar an ce za a bashi raƙuma guda ɗari da suka zo shiga wannan wato kogon in an ce kogo cikin dutse a samu wani rami a cikin dutsen da ɗan adam na iya shiga ya fake manzo Allah zai sa kai shiga sai na baka ce ya rasulullah dakata ya dakata bari in fara shiga in akwai wani abu a cikin ramin nan a cikin wannan kogon ni in fara halaka kai ka tsira ya miƙa rayuwarsa don ya kare manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga ya dudduba ya tabbatar da ba komai sai ce ya rasulullah bismillah manzon Allah ya shiga yana shiga suka zauna a cikin kogo daga gidan sayyidina abubakar ake ɗauko abinci a kawo musu akwai ɗan sayyidina abubakar abdullahi manzon Allah ya ce ka riƙa zuwa majalisan dattawa na ƙurashawa ka ji me ake faɗa a kanmu ka kawo mana labari sai ya zama kamar shi ne farkon ɗan bincike kenan aikin nan na sss bincike a san me ke faruwa musulunci ya zo da shi in mutum ya shiga aikin sss ya yi aikin saboda allah ko masallacin nan yanzu akwai jami'an tsaro in dai gwamnati ba za ta turo jami'an tsaro irin wannan wuri ta ji me muke faɗa ba a matsayinmu na ƙungiya mai ɗimbin jama'a a wannan ƙasa ba ƙasar nan ba har da makwabta ai wanda bai san abin da yake ba in dai gwamnati ta ce ta yi shiru ba ta bibiyan me ake faɗa to kamar ba ta sa abin da ke dole ne ire-iren wannan wuri a ji menene ake faɗi wanda zai taimaki zaman lafiyan ƙasa a je a kai rahoto a ce sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza don a dau mataki menene suka faɗa don a yi gyara a ɗauka don a yi gyara to manzon Allah ya san ana neman su a makka sai ce abdullahi je ka jiyo mana labarin me ke faruwa a majalisan dattawa na gari sai ya ɗauko sai ya kawo in an kawo abinci an ba manzon Allah sai a ɗauko hayan gaina ku kusan gaina ku mai kiwo sai zo da shanu sai ya kora shanun sai su bi kafan yaran da suka kawo abinci ba za a gane cewa an yi tattaki an zo wurin wasu mutane wani wuri da warkewa amma duk da haka lokacin da suke cikin kogon sai na abubakar manzon Allah yana jin bacci sai na abubakar ya miƙe kafarsa ina ne manzon Allah zai sanya kansa ya zamanto matashin kai filo cinyan sai na abubakar ya kwanta ana haka kunama ya harbi sai na abubakar saboda ganin cinyan manzon Allah na kansa kan manzon Allah na cinyarsa ba zai iya ɗagawa ba ga dafin kunama ga zafin amma haka ya daure sai ga hawaye na fitowa daga fuskan sai na bakar yana fadowa a ina a fuskan manzon Allah tunda ya kwanta ne a cinyarsa manzon Allah da ya ga haka sai ya daga ya kalle shi sai ya ga fuskar sai ya canja ce me yasa ne ka sai ke wani abu ya cike wani abu ya sare manzo Allah na tashi sai aka kunama ce manzo Allah ya kama wurin ya yi mishi addu'a sai ga dafin ya tafi gaba daya bayan su tashi suna zaune sai na abubakar sai ya kalli an biyo su ana so za a kama su sai ya ce lau anna ahadahum nazara ila qadamai la absarana ta ta kadamai da ɗayansu zai leƙa ƙafarsa ya ga inda yake takawa da ya gano mu ya rasulallah sai na abu kai ga manzo Allah fakata sai manzo Allah ce ya babakar ma zannuka bisnaini Allahu thalithuhuma menene zatonka ga mutanen da yake su biyu na uku su shine Allah saboda haka muna tare da Allah shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya sauko da aya da yake gaskanta wannan